نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا 22 يوم ذو الحجة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دودا da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha takwas ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam yau za mu tashi kitabul jihad mala yace kitabul jihad abinda ake ce ba jihad shine ba da kokari a wurin yakar kafirai ko ba da kokari a wurin yakar yan tawaye yan bore waɗanda suke makasa bore su al'umma bore to ya kasu shi yake ce ma fada da su shi yake ce ma aljihad yadi kuma ibada ce kamar yadda zamu ganin ko kuma kamar yadda muka ga ayoyi masu tarin yawa kuma kamar yadda zamu ganin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa ibada ce daga cikin ibadodin da Allah ya sharanta mana ya dora mana kuma jihadi Allah ya sharanta shi ne saboda musulunci ya samu yanci saboda kafirai su bari na musulmi da musulunci sun cewa musulmi kuma addinin musulunci addinin Allah sa'annan kuma sun cewa musulmi mutane ne kamar kowa suna iya abin da kowa yake iya yi shi yasa Allah ta'ala shar'anta jihadi da jihadi ake gane cewa mutane suna da karfi ko rauni ke gare su mutanen nan sun dace su jagoranci duniya ko ba su dace ba duk da jihadi ake gane wannan ko kuma jihadi kashi biyu ne akwai farilla na kowa da kowa akwai farilla na waɗansu banda waɗansu jihadi yana ya zamantowa farilla ga kowa kamar idan kafirai sun kawo ma ƙasa hari ko sun kawo ma gari hari to wajibi ne ga kowa maza da mata yara da kowa da kowa ya ba da kariya nan ba sai an zaba ba ce ina masu ƙarfi yawa saboda kare gari ne za a yi akwai kuma lokacin da shugaba ne zai wari wasu mutane ce ku ta wurin jihadi to kaga wannan sai wanda aka rubuta sunan shi kana iya zuwa ba shugaba ya ce abin da kai kai zaman ka kaga kenan bai zama wajibi gare ka ba ko Allah ya sa mu dace ma'ana da ta takaice wannan shine bayani game da ainihi yin jihadi fi sabilillah malam yace عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن تربى حديثي لك أبو هريرة الله تعالى بشر دايج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من مات بيوان يموت ولم يغزو كما بيأكي با بيجهدي با ولم يحدث نفسه به كما بيزنت لنشد جهادي با ما نابي با كنش لابارين ينجهادي با mata ala shu'batin ya mutu akan wata alama min nifaq ta munafici an dauke ta wata kabar rawa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi kenan mara ya kawo shi domin ya nuna mana wajabcin yin niyya akan jihadi wajabcin niyya yin jihadi kai niyya ba ma wajabcin yin jihadin ba kai niyya ga ranka ma'ana ka sa ma ranka duk da Allah ya kawo jihadi za ka yi ko malamai suka ce ma hadisi ma yana nuna wajabcin wato niyyar dukkan wani aiki na wajibi duk wani aiki na wajibi wanda yake wajibi ne ka aikata shi to wajibi ne kai niyyar shi a cikin zuciyarka ko da lokacin shi bai zo ba idan ya kasance daga cikin wajibobi ne waɗanda ba kayyade musu lokaci ba kamar jihadi fi sabilillah to wajibi ne kai niyya akan ainihi lokacin da ya samu sai kai wannan aikin idan kuma ya zamanto daga cikin wajibobi ne waɗanda suke an sanya musu lokaci suna da ƙaidi to wajibi ne mutum ya yi niyya a lokacin da lokacinsu ya yi lokacin su na yi to sai kai niyya saboda sun zama wajibi a gare ka ma'ana ba sai jihadi ba kowane aiki na ibada da yake wajibi gare ka to da haka kenan hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ba yi jihadi ya mutu bai yi jihadi ba sa'annan kuma bai ji yana son jihadin cikin ranshi ba to wannan munafiki ne ya mutu akan wata alama ta munafici muna ganewa ko yawa kenan abin da hadisi yake kwaraitar da mu yake jan hankalin mu a gare shi shine mu ji cikin ranmu muna son mi muna son jihadi ma'ana mun shirya duk ranar da Allah ya kawo shi to za mu taimi kuma jihadi ba takulo shi ake ba ba takulo jihadi ake ba zuwa yake yawa kafirai ne a ba a yakar kafirai sai an kira su zuwa ga addinin musulunci idan sun karba shi kenan ba su karba ba sai a ce musu to mun yarda ku yi addinin ku ba dole sai domin la ikraha fi din a cikin addinin musulunci ba tilas saboda ka kuna so ku yi addinin ku ku je ku yi addinin ku amma ga ɗayan biyu ku yi addinin ku ku zan kibiyan musulunci haraji da shekara shi kenan idan suka ce mun yarda to sai a bar su yi ta shirka su yi ta kafircin su ta abin da su yi ta bauta ma gumaka ta amma dai duk shekara sai sun biya musulunci haraji kawai shi kenan in suka ce a ba za su biya ba kuma ba za su yi addinin musulunci ba sai a ce to abu na uku ya kama ku kenan yaƙi za a yi da ku ku shirya tsara ka jihadi ba jawo shi ake ba kuma jihadi da kafar yake ba da musulmi ba waɗannan ƙungiyoyi da suke ta ɗaukar makamai ga mutane kamar yan boko haram kamar waɗannan yan arewacin nijar da yammacin nijar da arewacin mali da sauransu waɗannan duk da suke ɗaukar makamai suna allahu akbar suna kabbara duk ba jihadi ba ne suke yi domin wannan yanki ne na suwa musulmi da musulmi ne tsakanin musulmi da musulmi ba a jihadi ana jihadi ne tsakanin musulmi da kafiri wannan sunan shi fada Allah ta'ala kuma ya hana fada tsakanin musulmi domin fada tsakanin musulmi da musulmi kafirci ne qitaluhu kufr fada da musulmi kafirci ne fada ma irin wannan wanda za ku dambe ku yi kulli da kulli ma ba ya da kyau ba wala yanda za a daukan makamai wani ya kashe wani ko wasu su kashe wani su kashe wasu zai same su cikin masallaci suna sallah a yi musu balruwa kamar balruwa tar ana sallah ba ko cikin makaranta ko mutum yana cikin dabbobin shi yana kewa zo kawai a kashe shi kuma a ke daukar dabbobin ana jin haushin musuluncin shi kaga wannan ba jihadi ba ne waɗannan ƙungiyoyin da ake jima ba ƙungiyoyin jihadi ba ne ba su da kyau kuma ba ba bai da kyau musulmi ma ya je yana son su to da abinda suke ba daidai bane yawa jihadi ibada ce ba a yin shi sai karkashin shugaba kamar yadda ka san sallah ba a yin ta ba liman ba ka ba ka iske mutane suna sallah babu liman sai mata amma maza ba za su suna sallah ba ba liman a ce ina liman su ce ba su gan shi ba to wane liman kuma ga yadda an yi sau kuma ana ta sallah yana yiwa wa ba a sallah sai liman ya shiga gaba to haka jihadi ma ibada ce karkashin liman ta ce karkashin shugaban musulmi kuma shugaban musulmin ko lalatacce ne ko fasiki ne fajiri ne mutunan banza matukar dai musulmi ne ko to ba a jihadi sai da izini shi ko da mashayi ne ko da fajiri ne ko da mutunan banza ne wulakantacce ne tunda dai sunan musulmi yana sallah to ba za a yi jihadi ba duk wanda ya jihadi ba tare da izinin shi ba ya saba ma Allah domin manzalar sallallahu alaihi wasallam ce man ata'a amiri faqad ata'ani duk wanda ya biyayya ga shugabana mana amiri wakili na wanda na dar shugaba to ni yayi mada'a saura kenan in ka bi shi to ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama in baka bi shi ba kuma ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye hadisi na gaba malai yace wa Anas radiyallahu anhu an karbi daga anas Allah ya kara mashi yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum manzan Allah ya ce ku yaki mushrikai mushrikai sune waɗanda ba su da addini masu bauta ma gumaka ko masu bauta ma wani abu wanda ba gunki ba kamar rana kamar wata kamar taurari kamar itace kamar ruwa kamar wuta da sauran abubuwa da zagecin mushrikai waɗanda suke hada Allah subhanahu wata'ala da wani wurin bauta su ne mushrikai ku yaƙe su bi amwalikum ku yaƙe su da dukiyoyinku Kuna gane ya ku? A yaƙe su da dukiyoyi shine ɗaukar kuɗi a bada domin sayan makamai, domin sayan kayan yaƙi, tankokin yaƙi irin na yanzu, makamai, nokiliyoyi, makaman masu dogon zango daga masu gajeren zango da bindigogi da sauransu. Duk da haka ne za ku yaƙi mushrikai, da duke ku sa dukiyoyinku ku tanadi kayan yaƙi, ku yaƙe su da dukiyoyinku da Allah subhanahu wataala ya baku. wa anfusikum kuma da da rayukanku mana hadisi yana nuna mana wajen cin jihadi da rai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yaki kafirai da ranku kamar yadda za ku yaka kafirai da dukiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku. Sauraka ya kakkafare da dukiya shi ne ɗaukar kuɗi a sai makamai, da abin da ya kama da wannan. Ya kakkafare kuma da rai shi ne mutum ya ce da kanshi, ya yi yakin da kanshi ya tunkari kafirai, ya ɗauki makami. Amma wannan duk ƙarƙashin mai, ƙarƙashin izini da ainihi kiran shugaba ne. ba kai ne za ka kira ka ba mu ne za mu ware ba mu sai makamai mu ce to yaƙi za mu Allah ba ya san irin wannan rayuwa kawai mu ware mai hushi ka sa akwai mutanen da suke da zazzari suna ganin an dade yanzu ba a gyari ba su za su gyara mutane ya za ku gyara mutane da kashe su an dade ba a gyari ba an lalace shaye shaye zinace zinace zalunci ayyuka na aisha ga sunan barkatai cikin al'umma tarbiyya ta tabarbare da wala da kima kamai duk waɗanda suka lalata nan musulmi sunansu ba kafirai ba za ku yaƙe su musulmin ya lalace ana ya kashi ne da karantarwa da wa'azi kamar haka fadakarwa cikin masallaci cikin unguwanni ana wa'azi ana ya kashi ne da irin waɗannan abubuwa ɗin domin ya dawo zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala amma ba da makami ba makami kashe mutum yake tsorata mutum yake Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yaƙe su da dukiyoyinku ku yaƙe su da rayukanku sannan kuma ku yaƙe su da harsunan shine tsaira mu mutane hujja kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala da daga murya a wurin gamuwa da su lokacin da aka gamu da su a zanje daga murya wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun a zanje Allahu akbar an gamu da su wannan kabara tana razana su tana girgiza su tana kada musu gaba inda Allahu akbar la ilaha illallah sai a ruda su zai jikin su yayi sanyi to da harshe duk da harshe ake yin wannan domin wanda yana kassara yana karya abokin gaba wanda kake bara da shi yaje kana kabbar bari shikenan duk sai sanyi to ko dan wanka musulmi yaga kuna hada kana kana kana kana kana salati to kaga tsoro zai shi dan uwanka ma an hada ya kama ka da shi ko kuma wani mugu ya tare ka ne ji kana addu'o'i da sai ya sanyi bai sa abin da za ya faruwa ba wallantana kafiri dada wanda maganganun ratsa ya suke razana shi suke tada mai hankali suke saboda haka ana kiran mutane ana yakan kafirai ne da harshe ta hanyar gaya masa abin da suke akan shi ba daidai bane su dawo bisa hanyar Allah su bauta ma Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih ba za su samu wani abin samu daga maki abokin gaba ba face sai an rubuta masu aiki na kwarai da wannan abin da suka samu daga abokin gaba su Allah ya samu dace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Hassan dan Sabit lalle wato aibata kafirai zambo da kake ma kafirai din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi yayi tsanani akan su akan halba musu kibiya gaya musu maganganu da kake kana kana maida musu martani da wake-wake da kake na larabci sun hijin zayin wannan ma da halbi da kibiya gashi ashe kaga wato yi makafiri wazi da ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana razana shi sosai yadda yadda ma makami ke tada mai hankali da haka dai ana jihadi da waɗannan abubuwa ne ana jihadi da dukiya Allah ya baka kuɗi to ka ka ware wani abu cikin kuɗinka domin taimaka ma hanyar Allah subhanahu wataala yanzu babu jihadi irin wancan jihadin babu shi amma yanzu sai jihadi na cikin gari jihadi na tsakanin musulmi jihadi ne za kai ka taimaki malamai masu karantarwa da kudinka ka taimaka masu ci gaba da fadakarwa da mutane su shiryu jihadi ne ka taimaki almajirai su yi karatu jihadi ne za a samu malamai da za su ci gaba da fadakar da mutane inda ake bukatar makarantu ka je ka gina makaranta wurin jihadi ne inda ake bukatar abinci ka je ka taimaka ma mutane da abinci marayu suna da bukata jawaru na da bukata dattijawa suna da bukata talakawa suna da bukata ka ceto rayuwarsu daga wannan bukatar da suke ciki shi ma jihadi ne kake yi inda wancan jihadin babu to ga wani jihadi yanzu kuma Allah ya samu dace shi yasa za mu gani ci alqur'ani mai girma wurare da yawa Allah subhanahu wataala masu tarin yawa yana magana mi yin jihadi da dukiya yin jihadi da rai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah ishtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولا يدعي cikin alqur'ani Allah na fadakar da mu cewa mu yi jihadi da dukiya mu yi jihadi da rai الله يسامو داجي وانا عائشة رضي الله عنها قالت عن كربو حديثي لك عائشة الله تعالى متعرنا تتي قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله على النساء جهاد ko akwai jihadi da ya wajaba akan mata qala na'am jihadul la qitala fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kau jihadi ne fada ne amma babu fada a cikin shi sai dai kokari kawai wal hajji wal umra shine aikin hajji da umra shine jihadin mata rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi wa asluhu fil bukhari aslan hadisin yana cikin sahih bukhari muna ganewa ko aslan hadisin Aisha tace istazantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad na nemi izinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wurin tahiya wurin jihadi. Wa ƙara sai manzan Allah ya ce, Jihadu kunnal hajju, jihadinku shi ne aikin hajji. Asalin cikin Bukhari haka yake, amanar riya ce ta Ibn Majah. A wani lafazin na daban ba, fas'alahu nisa'uhu, matan manzan Allah suka tambaya Annabi sallallahu Alaihi wasallama anil jihadi daga yin jihadi, suka ce maza na jihadi mu ba mai. faƙala sai maza Allah ya ce na'am aljihadul hajju jihadin ku shine aikin hajji haka ma imaman nasa'i ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadul kabir alhajj manzo Allah yace jihadin babba ma'ana tsoho ko kuma wanda ya gajiya ya gaza tayaya wurin yaki da kuma mace da mai rauni shine aikin hajji kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa jihadi baya zama wajibi ga mata kuma lanar da ke tsayawa matsayin jihadin da maza ke yi irin ta ce mata za su samu in suka yi aikin hajji ko umara saboda mai mata an umarce su da ainihin sitar da jikinsu an umarce su da natsuwa jihadi kuma dai yana kore wannan jihadi dole sai an tattara jiki ai jihadi da hijabi ha ba yiwa dole mace sai ta samu wando tasa ta samu riga karama tasa to kaga kuma abubuwan da Allah ya ce ta rufe ga jikinta kan wani ya gani in ba mijinta ba ko wani na kusa da ita ba to ganin shi za a yi kenan jihadi ya kora wannan shi yasa sa'annan kuma ga cuɗanya da mutane ga cuɗanya da tsararraki ta cuɗanyi da tsararrakinta na mata ko kuma tsararrakinta wannan da su gwabzawa da ita na maza kaga wannan da ya saba mami ya saba ma rayuwar mace da kuma hito na hito kasan wurin yaki ana hito na hito ga sahun musulmi ga sahun kafirai sai kafirai su ce cikin ku wanda ya sai hito ko kuma kafiri sai ya nuna wani cikin musulmi ce wani kai da kai nake hito mu gama mu gwabza to kaga wani kafirin ya ce ke wance da ke nake taho waya ga wata mace na yana gani ga tana ta hito in ta isa da shi sa musulunci ya ce an ɗauke masu wannan da kuma kururuwa da ɗaga murya ta zama ta duk ba su iya ba amma halaccin yin jihadi gare su da wannan babu dalili a cikin hadisi da ya nuna ba halal ba ne muna ganewa ku? akwai san akwai abin da yake wajibi gare ka kuma akwai abin da yake halal ma'ana halal ne kai in kana so kai in kana so ka bari amma ba dole bane to in kayin zaka samu lada ko ba zaka samu ba ba masallar gawa wajibi ce amma idan aka samu mutanen da suka isa ka koma gehe kai zaman ka kama Allah lahi kai ba tunda an samu wanda za shi amma kuma wannan ya nuna tunda an samu wasu da za su yi kai ba kai in ka yala ba zai baka lada ba kaga in kai za ka samu za ka samu lada amma in baka yi ba Allah subhanahu wataala ba zai rubuta masu nini ba to haka tunda an ce jihadi kan mata ba wajibi bane to in suka yi za su samu lada za su samu lada shi yasa Imam Bukhari bayan ya kawo wannan baban da jihadin mata cewa ba dole bane sai kawo kuma baban da yake maganan hitan mata domin yaki da kuma yin yakin su din ma'ana kenan ya halitta su yi kuma ya halitta su yi zaman su haka imam al-bukhari imam muslim ya tada hadisi cewa ummu sulaim ko anas dan maliki ta dauki wani wani abin nan wata adda ko kuma wani laushe ko kuma wani kushigi amin san ku shigi ko ranar da aka yakin hunai yanzu ku shigi yana ga ya bace babu shi sosai adda ta tsaya matsayin shi da kuma wuka akwai ku shigi yanda tsakanin adda da wuka yake shi ba wuka bane kuma shi ba miwa kuma shi ba adda bane to ta rike shi ta dauke shi haka ta ce in wani kafir yayi kusa da mu daga cikin mushrikai keta mai ciki zane shi mana an tere su wurin yakin amma suna zanna wurin da aka tsaida su ba hilin daga suka teba suna wani wuri in kafiri ya yi wajensu ya ce bari ya yi wurin gungun mata ta ce to ga ku jigina yana zuwa zan keta mai ciki da kuma kaga wannan magana ya ba za ta ɓoye da annabu ba manzala yana iya jin ta to tunda manzala ya ji da ya ce a'a wa ya sa su ba a kwaci ke wannan kujigin daga hannunta ya nuna kenan ya halitta mata su yi fada kenan na jihadi fi sabilillah ya halitta kuma su yi zaman su kasi in sun zanna ba su tanadi komai ba su ma Allah laifi ba in kuma sun tanada to kuma in sun yi Allah subhanahu wataala zai ba su lada muna ganewa ko duk da yake wannan magana ta musulmi tana nuna cewa ba yaki take ba kare kan kare kanta ne za ta ko kuma kare kai shi ma yi jihadi ne yawwa ba wai ya nuna cewa za ta tunkari mayaka ba za ta tunkari kafirai ba domin ta fada da su ba ko kuma ta ce su hito in sun isa ba kuma a cikin bukhari ma ya nuna cewa jihadin mata idan suka halarci wurin yaƙi to shine shayar da mayaka ruwa su kawo masa ruwa su sha wanda yake bukatar ruwa su bashi wanda ya ji ciwo kuma su ci gaba da kulawa da shi suna mai magani kaga ya nuna cewa mace ya halitta ta yi ma namiji magani inda akwai bukata haka nan in babu mace sai in babu namiji sai mace ya halitta haka ma in babu macen da za ta yi ma mace magani ya halitta namiji ma mace magani ba haramun bane in babu in akwai kuma shikenan in akwai matan da za su iya ma mata aiki na likita irin duk wanda mata ke bukata to su ya kamata a ce suna wannan aiki in ba su yi ba babu ba a samu matan da suka yi wannan aiki ba to namiji sai in ba haka ba da namiji ya kadaita da mace mata magani ta samu lafiya da abar da ta hallaka wa nahi yi mata magani shi yi Allah ya samu dace saboda haka suna zuwa wurin yaki don su miƙo ruwa ko kuma suna zuwa wurin yaki don su yi ma marasa lafiya waɗanda suka ji rauni magani ko kuma don su zanki miƙo makamai in an bukata sai su ɗauko su miƙa ma maza Allah ya samu dace wa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qal an karba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ce ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yasta'dhinu fil jihad yana neman izini a wurin jihadi mana yace ya rasulullah ba ni izini ni ma in ta wurin jihadi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ahayyun walidaka manzala yace mahaifanka suna da rai qala na'am yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifana suna da rai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa fihi ma fajahid kaje kai jihadi a cikin su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ma'ana kai jihadi ka kai ta kokari cikin su ba wai ka yake su ba ba ya ka uwaye ba a fada da uba ko uwa ba a yi duk da yake akwai mutanen da ba su da hankali akwai wanda in yaga baban shi na fada da uwan shi sai shiga ma'uwa su samu uban su ta bugu in ta bige shi ba ta yi ci ita ma ba ta yi daidai ba amma kai me na bugun babanka ne fa yadda take mahaifiyarka haka yake mahaifinka sana ka abin da ya shiga tsakaninsu ka sasanta kakka yarda ko cewa ta ka bige shi sabon Allah ne ko mamanka ta ce buga shi babanka ne Allah cewa kai ladabi da biya ba kanka buge shi kuma kanka shiga cikin ta domin dukkan su mahaifanka ne to abin da ake rubi a nan wurin shine ka tai kai ta kokari kai ta wahala wahalar da za ka masu da taimakon da za ka masu da sauki da za ka kawo masu da je da su dadi da za kai da biya masu bukatu ai wahala ce domin jikinka sai ya ji sannan aljihunka ma sai ya ji jiki duk abin da suke bukata ta fi karfin shi kai masu sai manzo Allah ya kiran shi da sunan jihadi ka je kai wannan kokarin wannan kokarin tunda suna dare suna da bukatar ka to ka tsaya wurin su muna ganewa ko wal ahmada riwayan ahmad wa abi dauda da abu dauda min hadisi abi sa'idin daga abu hadisi abu sa'id nahu wa zada irji' fasta'dhinhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ka koma wurin mahaifanka ka nemi izini wurin su ba wuri na ba fa in adina laka idan suka yi maka izini shikenan wa illa fa birrahuma in ba haka ba to ka tsaya ka kyautata musu yafi waye girma gare su duk wanda ya zanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rina na gaba to kuma malamin Allah kullum shine wanda yake nuna ma na gaban ka yana da daraja akwai malamai shedanu wanda za kawo babanka ya hara kawo abu ce ka kyale shi ba abin shi Allah ake bi ba shi ba haka ake ba mahaifa ne ba kai yaushe ka san mutunan duk bayan sun kara wahala da shi to manzo Allah haka yake fa bi manzo Allah bai ce kada Allah kyale su ba manzo Allah ce ka koma in suna da rai ka nemi izinin su in sun ba ka izini ka zo mu in sun ce ka tsaya wurin su kawai inda kana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to za ka san girman babba duk wani mai girma za ka san darajar shi mahaifi ne ko ba mahaifi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwan uba kamar uba yake inna ma'amur rajuli sinu abihi dan uwan uba kane ko magaji manzo Allah yace yadda uba yake haka yake manzo Allah koya ma sanin manya girman manya yake ba rena su ba yanzu wani sai ka zo ka neme shi shawara ko ya neme ka shawara yana so a kai kudin auren shi amma ba ya san baban shi ya sani kuma sai ka yarda kaga da kai da shi duk kuyi tarayya wurin Allah na fushi da ku uban da rai kawai ya zo ya ganka bai san ka ba sai da ka girma ya zo ya ce da Allah ka zo a hada kai a tai amma ba na san babana ya sani kuma sai ka yarda ai sai ka mai nasiya ka ce uban naka ka san me uba ka ka san matsayin uba ka san uba wa daga Allah da annabi sai shi ba a rayuwarka bayan Allah bayan annabi babu wanda yake dole ka mai biyayya ka kyautata mashi kamar uba da uwa kuma ce za ka yi haraka ba ba su ciki ba wani ciki kuma kana so ma kai ya sani wato kana son kina Allah subhanahu wataala ya tsire ma abin albarka to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka da shi saboda haka kowa aziza a tahiya babanka yace in zaman ka karkate za ka wurin wa'azi za izan na shi ma wurin shi tsayawar da za ka yi wurin shi ku yi hira ibada shi amma sai mutum ya ce kai shi wallahi sai ya ta duk ma abin da za a mai sai a mashi to za ka abin da za a maka Allah ya kiyaye saboda haka dai kaga hadisi wajibi ne abin nan jihadi wajibi ne amma duk da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da biyayya ga uwaye akan shi to malamai suka ce jihadi wajibi ne sa'annan kuma biyayya ga uwaye wajibi ne to idan suka haɗu wuri guda ɗaya wani ake gabatarwa idan sun haɗu mana jihadin da ya zama wajibi sai kata ya kama to kuma ga biyayya ga wayi dama addinin musulunci akwai abubuwan da suke haɗuwa guda biyu dole to kuma ba yiwa a yi su tare dole a yi guda dole a yi guda to sai a diba a ga cikin su waye alheri sai a aikata ban uwa alheri ne ban uba alheri ne kyautata masa alheri ne to yin abinda Allah ya ce a yi shi mami alheri ne saboda haka sai a gabatar da abin da zai amfani kowa akan abin da zai amfani su su kadai a lokacin sai a gabatar da jihadi akan me akan kyautata masu da biyayya gare su saboda tahiyyar kawarin jihadi ce ta musulunci za ka yi gaba daya taimakon addinin da masu addinin za ka yi amma an ka tsaya alheri zai tsaya ne gare su kadai kawai Allah ya samu dace shi yasa a wata riwaya wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai yace ya rasulullah ina son in ce wurin jihadi fi sabilillah sannan kuma amma ina neman shawarar ka sai manzo Allah ya ce kana da mahaifiya ya ce ma'anar sallallahu alaihi sallam eh maza Allah ce to ka tsaya tare da ita kyautata ma uwaye ibada ce mu abinda muka dauka ibada sallah azumi sauransu to da abinda Allah ya ce kai ibada ne fa idan ka yi ladara ka samu in kuma ka ki Allah ne ya ce kai me za ka samu Allah ya ce wa bil walidaini ihsana uwaye ka kyautata musu maza Allah ya ce to koma gida ka tsaya tare da mahaifiyarka kakkata wurin jihadi ina da hadisi da ke gaban mu yana nuna mu cewa idan aka nemi shawarar mutum to ya kamata mutum ya yi tsantsan nasiha ta kwarai ga mutum da ya nemi shawara sa'annan kuma ya kamata wanda ya nemi ka shawara ka nemi bayanai gare shi dalla dalla kaga ya zo ya ce manzo Allah ina neman izini in ta wurin jihadi sai manzo Allah ya tsaya na mai tambayoyi yace mai hal hayyun walidaka ko a hayyun walidaka uwayenka suna da rai to ana so idan mutum ya neme ka shawara to ka mai tambayoyi cikin abin da ya shawarci kamar haka ka mai tambayoyi wannan yana daga cikin nasiha cewa za ka ba shawara ta kwarai ba kai tsaye ba da mutum ya neme ka shawara in yi ko kai ka ce ai kawai muna ganewa ko ba dan komi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi ya neme shi a bayanan rayuwan cikin gidan shi uwaye na dare ko ba su dare sai dan manzo Allah ya nuna mashi abin da ya dacewa wa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai abin da ya dace cewa ya zamna cikin ainihi mahaifin shi ba sai ya fita ba Allah subhanahu wataala ya samu dace tamboyi suna da yawa ko da goma ake kira to mu tsaya haka nan abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gyara
tambaya bisa kan kuɗi ne suke so su samu to sai suka samu wani ya ce in sun bashi kuɗi kaɗan zai yi masu miliyoyi kuma haka ɗin tawa kana an yi to shine suka ce wannan kuɗi da suka samu masu yawa su ci su halal ne ko kuma ba halal ba
a wani yana tambaya cewa kuɗi suke nema to sai suka gamu da wani yace su kawo kuɗi shi zai musu miliyoyi kuma ya ya mayin to wannan kuɗin da ya masu ko ya halitta su ci su haramun ne bai halitta ba to ya ku nemi kuɗi kamar kowa kun ta neman kuɗi to ku yi hakuri sai an yi hakuri yake samun kuɗi wanda kaga ya same su ya daidai yana shan wahala wani sai ya shekara talatin sa'an nan ya samu kuɗi ba talatin sa'an nan su fara samuwa yana ne na taba bata kayan shan wahala wani ma su ya wuce nan wani ma ba ya samu to kuma babu wanda ya taba farawa kawai haka ne ya same su kaga mutum ya fara neman kuɗi kawai ya samu to da walakin tana yi wahin lakanu yake ko sana'a yake da Allah ya hana amma haka kawai daga wani sana'a sai a ganka da gidaje da motoci da abubuwa bana kawara ba duk an ga abubuwa ga sanan ba ko yadda aka yi saraka sai an sha waya aka sha daɗi ko ya hakuri ko nema kamar yadda kowa yake nema da zahin nema ba ya kawo samu ko ya hakuri albarka ake nema a kare da duniya a game da Allah wannan kuɗin ba su da amfanin komai kuma shigo-shigo ce ake muku ba zargi Allah ya kiyaye na'am wanga yace garto Allah wai ya halitta mutum ya aske gidan shi
wa ko ya halitta mutum ya aske gidan shi bai halitta ba ba aske gira to gira kwalliya ce ba ta daga cikin wuraren da aka ce a aski ba ta cikin gasunan da addinin musulunci ya ce a aske su in kaga mutum na aske su to ya ya ya fara tabuwa ke mutum ba gira yana maka kalluwa ni ta maka na'am wannan kuma alhaizu tambaya ta bi gare shi yace wai wanda suke sallar gawa wanda ke bayan imam su mi za su karantawa
wanda suke sallar gawa bayan liman su ne za su karantawa abinda liman ke karantawa fatiha da salati da kuma addu'o'i ga mamaci ko ga mamata abinda liman ke shi za ku in baka yawa shi kenan kai shiru kana bin sallah kawai na'am wannan kuma yake tambaya shafi'i da wutiri me ya kamata eh, a bayyana ake karatun ko ko a sarce yana tambaya shafi'i da wutiri bayyana karatun shi ake ko koyewa bayyanawa ake bayyana karatu sallar dare duk bayyana ta ake yi ta nafila na'am wannan kuma yake tambaya yace eh, hitsarin yaro ne watsa ga jikin shi ko ga kayan shi to wannan ya nuna alwalar shi ta kare ko ko a'a kawai jikin zai wankewa inda hitsari ya samu ko kayan yana tambaya ya tsari yaro ya watsu ga kayan shi wa fara wallan shi ta kare ai yaro wallah ba ga kaya take ba har wallah ga gabobi take ko da ga gabar kanan fitsarin yaro zai watsu har wallah ka bata kare ba wankewa za ko ga fuska sai dai ka wanki har wallah bata kare ba abin da ke kare har wallah shine bawalin da kanshi kai bawalin har wallah ta kare ko kai bayan gari ko kai iska ko mani ko mazi ya hito maka to har wallah ta kare da ko kwana ya dauke ka mai nauyi sharon ta kare ko ka suma sannan ka falka ba ba sani ba yayin suman nan ko kayi iska baka sani amma dan kazamta ta taba jikinka wanke ta ke ba ta kare alwala na'am wannan ko suke tambaya yace sun san liman din su ba su sallah yana mai yanzu lubai wai ci gaba za su yi su bi shi sallah ko ko kaurace mai za su yi
yace sun san limamin su yana aikata manyan manyan zunubai to kaurace mai suke yi ko koya suke yi idan liman yana manyan zunubai to bai kamata a biye sallah ba sallah an bi shi ta yi amma dai bai kamata ya zama to limamin mutane ba yadda yana aikata zunubai ya zama fasiki fajiri kenan shi kuma liman su ake zama to ya mahi kowa da ya yi kowa hali na kwarai haka ake son liman to saboda haka in kun biye sallah sallah ta yi in kuma kuka kaurace ba masallaci saboda wannan yayi amma kar ku kaurace kar ku nisanta sai kun fadakar da shi kun ja hankalin shi a ku yi ta hakuri kuna gaya mai waɗannan abubuwa ba daidai bane ko ga dai ba da niyya ku nemi taimako ma da waɗansu waɗanda tana yiwa yana yin sauraron su fiye da ku ku sa musu abin nan ku sa su mashi magana in bai bari ba shikenan sai ku bar bin shi sallah
Allah ya samu dace gar talan suka ce ya ma tuba yanzu tunda ya tuban su ci gaba da bin shi to kuma wai ya ma tuba ba da kamata ya yi tambaya ba abin da ya riga ya wuce ba ya wuce ba shike na kai
mutanen da ya tuba a gani Allah ya samu dace yawa wannan kuma masu yin birbe ne da ba suka ce suna bar addu'a wajen malam a sa su cikin addu'a
da waɗanda suke shirin yin birebe da bak suna bara addu'a aure al'umman musulmi ga- da mu gaba daya mu kama masa Allah ya sa su samu Allah ya sa ta yi sauki bana Allah ya sa su same ta da sauki Allah ya sa yawancin 'ya'yanmu da kannanmu da ɗiyanmu su samu
Jiyar nan Salio yake cewa yanzu yakin da Iran take da Is- Israel wai shi ma jihadi ne.
wai yakin da Iran ke yi da ita da Isra'il wai shi ma jihadi ne jihadi ne jihadi ne saboda suna kare kansu ne jihadi ne amma kakka ce bari ka tai kaje kai jihadi ne ba irin na da ba ba irin na yanzu ne ake yi da sojojin ma ba fada suke ba iyaka kawai killa abubuwa ne ake yi abinda ke naka shine kai ta addu'a Allah ya taimaki musulmi akan kafirai cikin yakin da ake shine naka kawai Allah sa kira sallah
Assalamu alaikum warahmatullah. Malam wannan tambaya ce yana da makiwa cikin ɗakin shi. To ko ya halitta ya dinga hidda kayan daga cikin ɗakin shi na makewaya. Ko kuma zai hitowa bai sa kaya daga cikin makewaya sai ya zo ɗakin shi sai da ke sarbeti sai lulluɓe. Ko ya halitta kana saboda an ce akwai mala'iku masu ko ko ya halitta mutum na da magewaya cikin ɗakin shi ya hidda kaya tun daga cikin ɗaki ya yi tsirara ya shiga magewayar shi kuma in ya hito ma haka nan ya hito tsirara sai ya hito sai ya hito daga magewa cikin ɗaki sai ya sa kaya kamata dai mutum ya tsaya da koda daga jeran wando ne duk da yake ɗakin ka ne Mm, ka tsaya daga jeran wando in ka shiga magewa sai ka hidda me me- wani daɗi ke akwai ka yi tsirara ko da kai kadai ne amma majewa tun da ya kama dole sai ka yi tsirara ka yi wanka ka gaba da yi ma cikin ɗakin ka in kana haka wata rana sai ka ji kunya wata rana sai ka ji kunya sai in yayanka wani ya gane ka kaga ba za ka ji daɗi ba duk da yake ɗakin wata rana mancewa za ka yi kare ba kare ya ɗakin ba Allah ya kiyaye
Na'am, sai tambaya ta biyu malam wanda yake eh ya ji wani malami yana karanta Riyadu Salihin sai ya ce lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan garin Madina shi kadai yana yana karatu to sai aka zo wani abu ya haushi sai shi malamin sai ya ce ai wani duki ne ya kai karshen wata jahannama sai ya amsa to shi ne ke tambaya da kuzancin haka ne
to ban sani ba gaskiya bar ta kawai
Na'am, sai wannan malam ce wani ɗalibi ne idan ya zo makaranta wajen sauraron karatu to akwai abokai suna ɗauke mai da hankali to ko ya halitta ya dinga sauraron karatu a cikin salula
ya zo makaranta in ya zo makaranta sai abokai su dinga ɗauke mai da hankali bai fahimta karatun to ya ce ko ya halitta ya dinga kunna salula na saurare ya ta yin shi da ya yi ya ce yana ya zuwa makaranta abokan karatu ya suna ɗaukar mai hankali a yi ta jira ba su bari saurari karatu da cikin salular shi akwai karatun ƙur'ani ko ya halitta ya sa don kai saurare su kuma yana makaranta kamata ya bar zama tare da su ko kuma ya tashi ya bar makarantai muka zo ana karatu kai kuma kana sauraron ƙur'ani ɗayan biza kai ko dai ka tsaya ka saurari karatu ko kuma ka hita daga masallaci ka tsaya ka cikin gari ka kunna qur'anin ka ka saurara amma cikin makaranta ba a yin aiki ko kuma su ka tashi daga wurin su ka zo inda ba su yin magana shikenan na'am Assalamu alaikum.
Assalamu.
Assalamu alaikum. Auren mutu'a. mutu'a.
ha Auren mutu'a. Ya sha ya suka yi yarjejeniyar shi da yarinya. Zai aurenta amma sai ya ƙara aiki tasawa. Ya ƙara aiki, ya ƙara aiki tasawa kuma da da yardar ma'aikwanta sun yarda da haka nan amma kuma ba tare da sun haihu ba ko ya dace in ya kara aiki ta sa zai aurenta a zai zai za su aure ta kayan ƙara aikin sun yarda ya haƙuwan sun yarda haka nan amma kuma aka yi arman gaskiya an ƙara aikin ke so ya ƙara aikin ya auren arma shi an ba ta a kama aiki ne kai ya can kenan ina ba ai a aiki ne kai wani mutum ya ce wani gari to sai ya je samu yarinya yana so kuma ya da yarjeje ne uwaye zai aure ta amma da wannan aikin ya kare sakin ta zai haramun ne wannan uwaye ba su ke da ragaman harka aure ba Allah da manzon shi ke da ita akwai abin da Allah ya mika musu kai ya wuce sabon kai ya kai sabon Allah kai ya ta daga dokokin Allah amma dan sun baka izini sun yarda ka aure da Yesu in ka kara aiki ka sake ta sun saba ma Allah kai ma ka saba ma Allah shi aure ana yin shi ne mutuka raba da niyyar shi kenan sai mutuwa don wani abu ya zo na sabani na rashin fahimta aka ƙi- kasa zama aka yi rabuwa to ba matsala amma dai na auri mace da niyyar sakinta bai da kyau wannan Allah ya kiyaye na'am wanda ke tambaya menene yayan da suke fifita karatun boko da na addini shine yake yanga mai hukuncin uwayen da suke fifita karatun boko akan na addini ba daidai ba ne bai kamata musulmi ya fifita karatun duniya akan karatun lahira ba duk wanda yi ba daidai yayi ba ya saba ma Allah ba a fifita karatun zamani akan karatun addini Mm. kuma an ce haka ba ce aka yi ka ai ba ai karatun addini kuma ai karatun zamani domin ana iya hada su in mun sa abin da ya kawo mu duniyan nan muna ya barin ɗiyan mu su yi bin duka dan ka ya kware ga addinin musulunci kuma ya kware ga karatun zamani da ana iyawa ba tsari bane ka tsara ma yaron ka sai ka yi Allah ya samu dace shikenan
wanga yake tambaya ko buskan niyya gama ma- manga- eh, mangarba da isha'i sai an ga hada- sai an ga hadari ne ko ko sai hadari ya taso yake tare yana tambaya dangane da wato hada sallah magariba da isha'i in an ga hadari ne ko ko sai hadarin ya tabbata yana ruwa dan an ga hadari ba a hada magariba da isha'i sai ya tabbata ana sheka ruwa sai in hadari ne irin na tsakiyar damuna wanda dama da ka gan shi ruwa za a yi da waje ma an yi haka ake kullun ruwa ke da kuna iya hadewa ku ta yau amma ka da ga yanzu kamar irin wannan hadarin yanzu ka ga akwai hadari yayin ya gama yana ta walƙiya to ba hada sha'i da magarba saboda ba tabbasa ne a yi ruwan ba da tun da zai ke walƙiya kaga har yanzu bai yi ruwan ba in wasu suka hada ya kenan suna nan ba a yi ruwan ba kuma kaga to da haka kenan sai in ana ruwa kuma ruwan su ma misali lokacin da aka fara magariba aka sako su kuma da ƙari kuma kaga alamar dadewa za a yi ba to sai a yi isha'i nan wurin sai kowa ya taitaye shi haka ake yi ko kuma ana ta yawa kuma gari ya cika da ruwa kafin magariba da kyar mutane ma suka zo masallacin saboda ko ina ruwa to ana iya sai a yi sallah ko kuma iska na hadarin ya taso sosai yana bugawa bayan magariba ana cikin sallar magariba iska ya taso ko ina bugawa yake da ƙari masallatai ba da are su wani ma kowa ta same shi ta faɗi shi ba tare da ya shirya ba ka gani wani abu ma yana iya bige ka to irin wannan ko kuma duhu duk suna halatta wato a yi jam'i tsakanin magariba da isha'i in ba haka ba ba a yi na'am na sai wanga yake tambaya su in ya ga sarmayi ne yana kenan harkokin shi amma in ya ga yarinya da wanda yake so ya aure ta sai ya shiga jarabawa mai tsanani sai in ya nemi shawarar mutane sai ya ce wannan yarinya ba ta ba alheri ba ce karba da ita ba ko addini ya yarda da yawan abin
zai yi ga yarinya zai aure eh in ya ga yarinya zai aure sai ya shiga cikin jarabawa ko mai tsanani ya ce dai ya ga yarinyar da za a yi aure da ya dan kusance ta da magana aure kawai sai ya shiga cikin jarabawa iri iri kuma wahala mai tsanani sosai to wasu sai suna ce mai a dai ya ga irin wannan ba alheri ya rabu da ita ko haka nan ne to yana yi zama haka nan kuma yana zama ba haka nan ba kuma yana iya zama ko dai shi ne baya da lafiya ko kuma ita macen ce ta da lafiya ko dai shi yana da yana aure da yana aure da wata mace aljana ko tana cikin jikin shi wadda ba ta so ya aure abin nan mace ta ta dan adam ko kuma ita tana da samari aljannu waɗanda suke kishe shi ɗayan biyu ne ko kuma tana yi wa Allah ne mafi sani babu alherin ciki shi yasa Allah yake nuna mashi sani na wurin Allah kenan dai idan mutum ya ga ɗaya biyu uku ta faru cikin rayuwar shi to ya je nemi masana game da harakokin iskoki da aljannu su samu waɗanda suke da ƙwarewa sosai ya masu bayani yana yiwa ya samu magani a wurinsu da ikon Allah Allah ya samu dace Allah ya biya mana bukatu na alkhairi Allah ka kawo mana ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wadda ba mu taba ganin irin ta ba ya Allah Allah ka ci saurare mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kara ma musulunci daukaka da girma ya Allah Allah ka kara ma kafirci da kafircewa reshewa ya Allah Allah ka kara kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin garin mu ya Allah a cikin kasan mu gaba da ya Allah Allah ka shirya matasan mu ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka taimaki ƴan kasuwan mu kanana da manya ya Allah matsalolin da suke fama da su Allah ka musu karshen su ya Allah Allah ka ceci kasan mu ya Allah Allah ka ceci kasan mu ya Allah Allah ka ceci kasan mu ya Allah Allah kada ka bar kasan mu ta durkushe ya Allah Allah ka kawo mu kasan mu ci gaba ya Allah ka kawo mana harakoki na arziki ya Allah ka kawo mana kasuwanci mai yawa ya Allah wanda zai amfanin kowa da kowa ya Allah Allah ka kawo mu mu ci gaba ya Allah Allah ka kawo mana ci gaba ya Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah duk wata matsala da muke fama da ita ya Allah ka santa ya Allah ka dauke mana ita ya Allah Allah ka jaye mana ita ya Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu ya Allah wariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa su huta Allah ka rama da su gida aljanna Allah ka yabe mana zanabban mu ya Allah Allah ka gafarta mana su ya Allah Allah ka kara ma musulmi san juna ya Allah ka kara musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah mu so junan mu ya Allah mu kamnaci junan mu ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah ka raba mu da gaba da keta tsakanin mu ya Allah Allah ka hada zukatan mu ya Allah ka hada ayyukan mu ya Allah Allah ka hada mu wuri guda ya Allah Allah ka sanya mu bayi masu soyayya domin kai ya Allah Allah ka kara mana san ka da san annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da san annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da san annabin ka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah kai ne mai badawa Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ka hana mu ya Allah Allah ka ka hana mu ya Allah Allah ka ka hana mu ya Allah Ka kawo mana karshen dukkan wata wahala da muke fama da ita ya Allah duk wani tsanani da mawuyacin halin da muke ciki Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah Allah kowa nan cikin mu yana da bukata ta alkhairi Allah ka biya mishi bukatar shi ya Allah kowa yana da gurin da yasa gaba yana so ya cimma shi Allah ka sa kowa ya cimma burin shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayan ka ne ya Allah ba mu da wani Allah wanda zai ba mu in ba kai ba ya Allah to Allah muna roƙon ka ya Allah ka tausaya mana ka ba mu ya Allah Allah ka cici rayuwar mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين